نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن بعد الحياة مماتا وبعد الممات سؤالا وبعد السؤال إما جنة أو نار يقول الله يقول الله الذي إليه المرجع والمآب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون اتقوا ربكم حق التقوى وتمسكوا بالعروة الوثقى عباد الله حديثنا اليوم عن الشهوة والشباب عباد الله الشهوة أساس كل قضية ومنبع كل رزية إنها المستنقع الذي تتولد فيه قاذورات الخطايا وهي البركان الذي تتقاذف منه رحم البلايا إنها داء الشباب بل وغير الشباب وهي القضية الكبرى للشباب ما من جريمة إلا هي منبعها وما من كبيرة إلا وهي مبدأها إنها قضية الشباب الكبرى الزنا اللواط والعادة السرية والغناء والمعاكسات الهاتفية جرائم الاغتصاب والاختطاف والعشق والإعجاب إدمان النظر المحرم السهر كل هذه الأدواء صدى لهذه القضية واستجابة لسعارها إنها حجاب حفت به النار من اخترقه دخلها هي ابتلاء من الله وامتحان لعباد الله ليعلم الصادقين والصابرين ويبلو أخبارهم أيها المسلمون إن قضية الشهوة قضية الشباب والشهوة ولست أعني بهذا كل شهوة ولكنني أردت بها شهوة الفرج أو ما يسمى بالمصطلح المعاصر شهوة الجنس إن الانسياق وراء الشهوة يدمر إرادة الإنسان ويحطم كيان الإنسانية ويفقدها وعيها وإرادتها قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وسئل عن أكثر ما يدخل, ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج لمن هذا الحديث إنه لكل الشباب ولكل من يعاني ما يعانيه الشباب من طوفان الشهوات العارم إنه خطاب لكل من يريد أن يتسامى بروحه وأن يبقى له دينه ويصان عرضه ويصان شرفه أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من شر الشهوة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأمر مسلمي الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah da yabo gare shi da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka bayan Allah ku sani lalle bayan rayuwan nan akwai mutuwa bayan mutuwa akwai tambaya bayan tambaya akwai sakamako sakamakon nan gida biyu ne babu na uku ko aljanna ko wuta aljanna kowa ya santa gidan rahama gidan daɗi baya yankewa wuta ma kowa na jin labarinta gidan azaba gidan wahala baya ƙarewa shi ma baya yankewa ubangijinmu subhanahu wa ta'ala wanda makomar take hannunsa kuma gare shi za a koma yana cewa da mu wattaku yauman ku kiyaye ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda a cikin wannan yini za a mai da ku zuwa ga ubangiji thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowanne rai za a cika mata sakamakon abin da ta tsuruta wato ta aikata wa hum la yuzlamun alhali ba za a zalunce su ba wanda ya aikin kirki za a bashi cikakken ladansa har da ƙari saboda falalar Allah wanda ya mummuna ba za a ƙara masa don a zalunce shi ba za a bashi iya abin da ya yi bayan haka ya ku musulmi mu ji tsoron Allah hakikanin tsoro kuma mai riko da igiyan nan amintacciya ta musulunci da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da halaye na kwarai bayan Allah tattaunawar mu ta yau tana da alaƙa ne da wata matsala ta samari samari da wanda ma ba samari ba wannan matsala ita ce matsalar sha'awa sha'awa ita ce tushen kowace ƙabiya duk wata matsala sababinta sha'awa kuma ita ce mabubbuga ta duk abin kunya da ake a duniya sannan ita ce kwata da bola da dukkan wata ƙazanta daga cikinta take fitowa da duk wani saɓon Allah shine burkanin da wato harbo wuta da ƙasa takan yi wani lokaci ko dutse da yakan bubbugo da wuta daga cikin shi ake ce burkan volcano to shine irin wannan bala'i da duk wani bala'i yake bubbugowa daga cikinsa ya kona mai shi da wanda ya kusance shi wannan shine ko in ce ita sha'awa ita ce cutar samari abin da ya dame su kenan bal ba samari kawai ba har da waɗanda ba samarin ba waɗanda sun ci zamaninsu suna cin wani zamanin daban Allah tsare mu wannan sha'awa har yanzu ita ce babbar matsalar da ya wajaba al'umma ta haɗa kai da shugabanni da malamai malamai na addini da malaman makarantu manya-manyan makarantu da ƙanana da matsakaita tun daga makarantar firamare zuwa sakandare inda ake fara balaga da kuma jami'o'i da ake cewa ana yanci a haɗa hannu da ƙarfe da ƙarfi da ƙarfe kamar da ake cewa a ga cewa an yi maganin wannan lamari kafin abin da zai jawo al'umma ya wuce haddin da za a iya dakatar da shi babu wata kabira ta zunubi da ake aikatawa a duniya sai face mafararta shine wannan sha'awa ɗin zina wadda ta zama ado a gun mutane da yawa yanzu samari da ma wanda ba samari ba saboda hanyoyi na saduwa ta maza da mata sun sauƙaƙa ɓoyuwar lamura ya sauƙaƙa mutum da baya jin tsoron ubangijin da ya halicce shi cewa yana kallonsa mala'ikun da aka sa su rubuta rubutu suna kallonsa baya jin wannan abu a sake yake tsara abin da zai tsara ya kulla abin da zai kulla da shi da wanda za su aikata abin da za su aikata su buya su aikata liwatsi ya zama abin ado mace ta nemi ‘yar uwarta mace shi ma abin ado ne abin wasu da kuma abin da samari suke yi a ɓoye na wasa da gabansu su biya bukata sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake wanda babbar hanyar ta da sha'awa ba abin da ya kai kaɗe-kaɗe da kiɗa da waƙa da abin da ake faɗi a cikinsu suna harzuƙawa su ta da sha'awa su jawo aje a aikata abin da za a aikata da kuma neman juna da ake yi ta hanyar wayoyi wanda duka kowa riga ya sani tun ana jan hankali iyaye maza da mata ku kula da 'ya'yanku samari menene a cikin wayarsu me suke kallo su waye abokansu da wa suke magana abin yana nema ya fita daga hannun iyaye ba za a iya maganinsa ba abin da yake jawowa a yi fyaɗe da kuma soyayya ta ƙarya ta ruɗe wadda ba ta da asali ba ta da asasi saurayi ya samu wata yarinya wani ma bai ganta ba ta hanyar wannan hankokin saduwar kawai a ta magana ba a taɓa ganin juna ba har abu ya kai ga a shaƙu da juna a riƙa canza hoto wannan ya turo nasa wannan ya turo nasa tun ana turowa hoto mai mutunci har a koma ana turo hoto na wasu ɓangarorin jiki da tsiraici duka saboda a tada hankali a tada wato sha'awa da kuma kallace-kallacen haramun wanda shi ma yayin mutane sauƙi yanzu ta hanyar waɗannan wayoyi kowa zai buya daga shi sai wayarsa daga shi sai kwamfutarsa ya duba abin da yake so ya kalli abin da yake so ya tada sha'awarsa dole kuwa bukata ta tashi a je a nemi yadda za a biya ta ta kowace hanya yake halal yake haram Allah ya tsare mu to ya ku bayan Allah ya ku musulmi wannan sha'awa da muke magana ita ce wannan sha'awan biyan bukata ta farji lalle jawuwa zuwa ga wannan lamari idan mutum babu tsoron Allah tare da shi babu tunanin ubangiji da ya halicce shi to hakika babu abin da zai cutar da addininsa irin wannan abu manzon mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayana ban bar wata fitina ba wadda ta fi cutar da namiji irin fitinar mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata fitina kaga dai akwai fitinar kashe-kashe akwai fitinar sace-sace akwai fitinar batsala iri-iri to amma bai faɗi wata wadda ta fi cuta ga namiji ba irin fitinar mace wani zai ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kai irin wannan halin da muke ciki ba na yawan adadin mata ya ninka ninkin ba ninki akan na maza duk wata ƙasar duniya a zamanin da muke ciki yanzu to adadin mata ya fi adadin maza yawa duk ƙasashen duniya don haka fitinar dole ta yawaita babu abin da zai taimaka maka ya tsare ka in ba rahamar Allah ba da kai abin da ke cikin zuciyarka na tsoron Allah da tunanin haɗuwarka da shi ka kawar da duk abin nan da zai zo ya gushe wanda ba mai daɗewa ba ne ka tuna ran da za ka tsaya a gaban ubangijinka game da muka ambata bayan wannan rayuwa akwai mutuwa bayan mutuwa akwai tambaya bayan tambaya kuma babu wani abu sai sakamako to ka yi tunani inda kana da hankali kowa ka tambaye shi zai ce yana son ya shiga aljanna amma kuma hanyar da za a shiga aljanna sababinta yana hannunka kai hukuncinta yana ga Ubangiji ya riga ya gama, amma shi ba mu san hukuncinsa ba, amma sababi yana hannunka in ka aikata aikin kirki ka shiga aljanna, in ka aikata aikin banza to mutum ya jawa kansa shiga wuta Allah tsare mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa duk wanda ya lamunce mini abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu wato gemu da gashin baki ko haɓarsa ka ce labbansa guda biyu yana nufin harshe da kuma baki duk wanda ya lamunce mini zai tsare bakinsa ba zai ci haram ba ba zai faɗi abin da ba daidai ba ba zai ƙarya ba ba zai cuci kowa ba da bakinsa sannan ya lamunce min abin da ke tsakanin cinyoyinsa wato farjinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna ma'ana daga cikin manya-manyan sabubban da suke sa mutum ya samu shiga aljanna shine ya tsare bakinsa daga faɗin abin da ba daidai ba ya tsare bakinsa daga cin abin da bai halatta gare shi ba na farko kenan na biyu ya tsare farjinsa daga aikata abin da ba daidai ba banda matarsa banda kuma abin da damansa ta mallaka kamar da Allah maɗauke mana nasi a cikin alƙur'ani duk abin da ba wannan ba sunansa ta'addanci a haƙƙin Allah kada ka shiga kai ta'addanci a haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyayen 'ya'yan mutane mata da za a shiga a yi waɗannan irin abubuwa da su an tambaye shi har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne ya fi shigar da mutane wuta sai ya ce alfamu wal farju da baki da farji babu abin da ya kai mutane shiga wuta irin wannan da me ake cin haram in an samo haram da me ake ci da baki giba da me ake yi da baki ƙarya da me ake yi da baki zina da me ake yi da farji liwatsi da me ake da farji to shine abin da yake nufi da wannan kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ku bayin Allah ya ku samari a ji tsoron Allah idan sha'awa ta gawurta ta damu mutum to babban abin da zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mafita guda biyu da yawa daga cikin mu suna surutu akan wannan cewa ai su sun gwada ma sun kasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abubuwa biyu ka rintsa idanunka kuma sannan ka yawaita azumi in ba ka da damar yin aure wanda ya samu damar aure to a gaggauta a yi aure farin ciki muke kullum a ce akwai ɗaurin aure akwai ɗaurin aure saboda ana sa ran babu hanyar da za ta tsare mutuncin mutum da darajarsa da ƙimarsa a idan mutane irin wannan wato al'amari na aure in ko mutum ya sakar ma ragama ga hannunsa ga zuciyarsa sai abin da ya ga dama zai yi to shikenan zai shigar da kansa cikin wannan bala'i manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya mana ya ku samari wanda ya samu dama yake da ikon yin aure to yayi domin ku aure shine abin da zai tsare ma mutunci wanda ba shi da abin da zai yi kuma to ya kokari ya tsare farji ya zama cewa yana yawan azumi sannan kuma ya tsare idanunsa domin azumi zai rage masa karfin sha'awa da gafin sha'awa sannan kuma shi rintsa idanu zai taimaka masa in baka gani ba ba za ka yi sha'awa ba in ba ka yi sha'awa ba ba za ka ce a haɗu ba in ba a haɗu ba ba za a aikata abin da za a aikata ba don haka idan ka tsare wannan idanun naka daga kallon haram yana tahowa ka sunkuyar da idanka in a gidanka ne ka rufe abin kallon nan ka ji tsoron Allah kar ka kalla in ka kalla ku sha'awa za ta tashi to ayi kokari a kiyaye wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin dan adam a cikin dan adam kamar da ya gaya mana wannan ka'ida ce da ya faɗa mana yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu har yanzu babu wanda ya ƙaryata wannan maganar in dai kana son zaman ka lafiya matakin farko ka tsare idanunka kada ka kalla kuma ka rage tunani akan abin kamar da zamu zo mu ji daga cikin hanyoyin da mutum zai bi insha Allah ya tsare kansa da ɗaukawa cikin waɗannan al'amura wannan lamari na sha'awa yana da tasiri tasiri akan mumini shi kansa da tasiri akan imaninsa mumini in ya kauce daga hanya ya shiga ya jawo zuwa ga harkar sha'awa ya zama sha'awar ita take jagorancin me zai yi ko me zai aikata to imaninsa yana yana tasirantuwa da wannan abu imani yana raguwa tun mutum yana zuwa shine a sahun gaba shine kaza shine kaza shine kaza abin zai dawo ya lalace ya zama ba zai iya ba mutum nawa aka samu farkon fitowar harkar intanet saurayi mutumin kirki bawan Allah na kware kullum shine sahun gaba kullum litinin alhamis shine azumi yana shiga wannan harkar kwakwale kwakwale shiga nan shiga nan kalli wannan kalli wancan sai aka fara ganin ba a ganin sa ya zo wannan sallar ɗayar ya makara daga makara ake farawa kana kallon fim ɗinka a kira sallah ka ce bari a ƙarasa a wasu ƙasashe kamar yanzu ƙasashen larabawa kamfanonin da suke turo fina-finan batsa a tashoshin da ake nuna batsa ba sa nunawa sai lokutan da wato lokutan sallah musamman ranar juma'a daga sha biyu rana na ƙasar har zuwa ƙarfe uku ba abin da ake nuna sai waɗannan na tada hankali ɗin da kallon abin da samari suke sha'awa su gani da safa ba za a yi ba da rana ba za a yi ba da yamma ba za a yi ba haka da daddare sai lokacin sallah da kuma lokacin musamman sallar juma'a saboda ƙasashen duniya duk inda musulunci yake suna ƙoƙarin su ga cewa sun yaƙe shi babbar hanyar da za a yaƙi musulunci shine a yaƙi samari ko dai su ɗauki hanya marar kyau ta wajen tsaurin ra'ayi da tsanani da kafirta mutane da tada hankali da cin mutunci da sauransu ko kuma addinin ma gaba ɗaya ya zagonye a bar shi gaba ɗaya ta hanyar sha'awa shi yasa tashoshin talabijin gashi nan sun mana yawa ba wani shiri a ciki da zai taimaka wa samarinmu na yadda za su ci jarabawa ina masu cewa suna kishin arewa kishin al'ummarmu kishin jihohinmu an sako mana tashoshi ga sunan banda a nuna fina-finai ba komai ba mu iya komai ba sai fina-finai ai rawa ai waka saurayi ya matsi jikin mace mace ta matsi jikin saurayi ana kiɗa ana nuna ɓangarorin jiki an sa matsatsin kaya don me ba za a yi fitina ba amma a ware lokuta lokacin da jarabawar jam ta kusa alal akalla in ka ce ma ba taimakon addini za ka ba taimakawa boko a sawa mutane a koyar da su english da mathematics ta hanyar wannan tashoshin duk yara su zauna lokacin da za a yi wani tsari ana koya musu ga yadda za a ci jarabawa ga yadda za a yi kaza in gwamnatocinmu da jihohinmu da waɗannan wato kafofin yatsa labaran nan za a tashi akan wannan wannan ba abu ne da zai gagari mutane ba amma an fi son a bar mutane da sha'awar su shi ko saurayi in ka bashi da sha'awa to inda zai karkata shine inda zai biya bukatarsa ta wannan sha'awa ta gaggawa saboda a lokacin yake jin karfin yake kan ganiyar bukatar ya biya wannan bukata din Allah ya tsare mu lokaci ba zai isa duk mu je kan waɗannan al'amura ba amma zan je zuwa ga abin da ya shafi yadda za a yi magani maganin farko ya kai saurayi ƙarfin imaninka da Allah duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya sanya ka cikin mutanen kirki to ka je ka bi shi ka tuna ranar da za ka tsaya gaban ubangiji wannan abin da kake tunani ba zai kare ba zai kare wannan rayuwar za ta kare za ka koma ga ubangiji to ka yi tunanin imaninka imanin shine babban a makamin da za a yi amfani da shi wajen yaƙar waɗannan al'amura na ƙarfin sha'awa da sauransu abu na biyu muraqabatullahi fi sir ka kiyaye ubangijinka lokacin da ka ware kai kadai ba mai ganinka kai kadai a ɗakinka to ka ji tsoron Allah ka tuna cewa ba kai kaɗai ba ne ubangijin da ya halicce ka ya san abin da ke yawo a zuciyarka to yana kallon ka yana ganin ka yana jin maganar ka kai abin da ke yawo a zuciyarka duk ya san shi to ka kiyaye ka ji kunyarsa ina ce a ce da lokacin da kake wannan abu in a ce ga wani wanda kake kunya yana tsaye a kanka ka buɗe wayar kana kallo shi kuma yana tsaye a bayanka ko mahaifi ko mahaifiya kai ko aboki a ce ya ganka kana kallon wannan abin za ka ji kunya ko ba za ka ji kunya ba to ya ba za ka ji kunyar ubangiji da ya halicce ka ba shi ya kamata ko ya waje baka ji wato kunyarsa ka kiyaye me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a inuwar da babu wata inuwa ranar kiyama sai ita wato inuwar Allah shine saurayi da mace ta gayyace shi dan barna yace inni akhafullah babu mutum mai muraqabar Allah irin wannan mutum to karfin imaninsa da kuma muraqaba sun an ce muraqaba shine kai ka kiyaye ubangiji ka ji cewa yana kallon ka ya san me kake tunani ya san me kake tsatsarawa a cikin zuciyarka Allah madauki ya tsare mu ka tuna shedan fa in ya matse ka me zai yi kamar da Allah maɗaukaki ya gaya mana ne cewa idan shaidan ya zo zai ziga ka ne ya ce ukfur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shaidan fa haka yake makiyinka ne zai zo ya ce ka kafirta sai bayan ka kafirta sai ce ba ruwa na da kai ni ina tsoron ubangiji dan me shaidan zai ziga ka ya koma ya ce yana tsoron ubangiji kai kuma ka ci gaba ka bi shaidan baka ji tsoron ubangiji din ba abu na uku a kiyaye abokan banza duk abokin da ba zai jawo ka zuwa ga masallaci da zuwa wurin karatu da da'ar Allah da kyautata maka halayenka da kyautata maka yadda za ka haɗu da ubangiji ran kiyama ba to ba ruwanka da wannan aboki din kai kokari ka rabu da shi abu na gaba ka yi kokari ka nesanci zama kai kaɗai a ɗakinka ka riƙa ƙoƙarin kana shiga cikin jama'a a gida in ba bacci ya matsa ka ba kar ka dawo ɗakin kar ka dawo ɗakin daga kai sai wayar ka sai kwamfutar ka wannan lokacin shaidan ya fi matsowa kusa ya suranta maka abubuwan da za ka je ka yi waɗanda za ka zo kana nadama sannan kuma a ka nisanci duk warewa da keɓewa da matar da ba mu'arramiyarka ba ba kuma matarka ba duk wanda ba abin da ya haɗa ka da ita ka ware a wani wuri daga kai sai ita to ne ka nisanci wannan abu duk lungun da za a tsaya ko taɗi ka je ka daure ka yi haƙuri ta zo da ƙanwata ta zo da ƙaninta duk irin zancen da za a yi a irinsa wanda yaro zai iya ji in ka saba da wannan za ka tsare kanka za ka tsare mutunci haka shari'a ta ce mu yi amma da ba ma yi waɗancan abubuwan miyagu suke aukawa mu rika tsammanin cewa abin ne ya fi ƙarfinmu Allah tsare mu sannan ka tuna ranar da za ka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu abin da zai maka ceto in ba ayyukanka ba sai rahamar Allah in ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece ka to wa yake da tabbacin zai samu wannan in ka saki jikinka kana saba wa Allah Allah maɗauki zai zubar maka da mutunci baka da darajar da hatta ceton za ka same shi ranar kiyama Allah ya tsare mu sannan daga cikin abubuwan da za su taimaka har yanzu na kusa da ƙarshe a toshe duk wata ƙofa da kake jin ƙanshi ƙanshin za a jefa ka cikin irin wannan yanayi daga kaga za a sa maka tarkon da za ka fada kallo ne tashi mace ce ta dame ka ta matsa maka yau waya gobe text kullum tana neman sai kun haɗu mazadiyya da za ka yi ka haƙura ma da wayar ya fi maka da a ce ka ci gaba da abin da zai jefa ka cikin wannan halaka la'alla wani yana tunanin ai abin ya fi ƙarfin haka babban abin da za a rataya maka a wuyanka ya kai bawan Allah wallahi shine imaninka duk abin da za ka ce ai zamanin ne yanzu abin ya yi yawa don haka ba za mu iya ba da Allah ya san ba za ka iya denawa ba da bai haramta ba duk abin da Allah ya haramta mana a wannan rayuwar to bai haramta ba sai da ya san za mu iya dainawa da kafin wayoyin su zo ya muke rayuwa ana rayuwa ko ba a rayuwa ana rayuwa amma an haƙura za ka ga mutum mai mutunci yana cikin mutane masu mutunci amma yanzu wayoyin nan sun lalata samari wayoyin nan sun lalata hatta manyan mutane Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu dole mu tsaya anan saboda lokaci amma muna fata Allah madaukaki ya tsare mu ya tsare mana samarinmu daga aukawa cikin dukkan abin da yake zai lalata musu tarbiyya zai lalata musu addini Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك كتمك سمالوم الله كتسيد سوء كان هنيا يا الله كتسيد سوء دقلوب شيطان يا الله كرجي مسوغافين شعوة ذات ساسو بتا Allah ka raba su da zinace-zinace, Allah ka raba su da liwati, Allah ka raba su da sihaƙi, Allah ka raba su da dukkan abin da yake zai karkatar da su daga hanyar ka hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kimsa musu tsoronka yayin da suka buya babu mai ganin su sai kai ya Allah ka ba su tsoron Allah yadda za su ji tsoro su nisanci dukkan abin da ka haramta musu wanda kuma zai zama musu sababin halaka da sababin tambadewa da lalacewa da karkacewa daga hanyarka ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ka taimaki shugabanninmu akan yin abin da yake shine daidai musamman a wannan lamari na abin da ya shafi samari Allah ka sa su aikata abin da ke shine daidai wajen gyara musu hanyar ilimi hanyar karatu da za su zama mutanen kirki maimakon a bar su da sha'awa da biyan bukatunsu da shaye-shayen kwaya da sauran abubuwan da sai dai su jawo wa wannan al'umma tamu hawaye ba su jawo musu wato abin da yake farin ciki ba ya Allah muna roƙonka ka sa mu cikin salihan bayinka salihan bayi masu tsoronka salihan bayi masu ƙoƙarin su tabbata akan hanyar manzanka ya Allah duk mutumin da yake son ya tsira Allah ka tsirar da shi duk saurayin da yake jin zafin halin da yake ciki na rashin aure da tsananin sha'awa ya Allah muna roƙonka ka taimaka masa ka ba shi damar ya aure ka tsare shi daga haramu wato daga zina ko liwatsi ko dukkan abin da yake zai bata masa tarbiyya ya Allah ka taimaki ƴaƴanmu duk inda suke a makarantunsu Allah ka hana su aukawa cikin waɗannan al'amura makarantu na kwana da makarantu jami'o'i ya Allah ka taimaki shugabanni su dawo kan tunanin yadda za su gyara tunanin samari da halayensu fiye da yadda za a ba su ilimin da za su zo daga baya ba zai musu amfani ba saboda tarbiyya ta lalace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad